الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يكونوا يقصدون القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. وقد كره مالك إطالة القيام بذلك وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده مستقبل للقبلة مستقبل للقبلة كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بدعائه لنفسه وأما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحوائج منه وطلب وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته فهذا لم يفعله أحد من السلف ومعلوم أنه لو كان لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون وكذلك السؤال به فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة في قوله من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها يفعلها يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء إذا كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلا أن يستقبله ويستشفع به يقول له يقول له يا رسول الله اشفع لي أو ادع لي أو يشتكي إليه المصائب في الدين والدنيا أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له أو يشتكي إليهم المصائب فإن هذا كل فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين وما ضاهاهم من من مبتدعة هذه الأمة ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ ويبلغ سلام البعيد وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث حيوى بن شريع المصري قال حدثنا أبو سخر عن يزيد عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da saduwanmu a wannan lokaci kuma a wannan rana ta litinin nawa ne ga wata 25 25 ga watan safar miladi a hijira ta 1429 wanda kuma ya zo daidai da takwas ko uku ga watan uku ga watan uku uku ga watan uku miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako mako cikin wannan littafi mai suna ka'idatun dalila fi tawassuli wal wasila واللفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وان يبر الدنيا هجرة منذ صلى الله عليه وسلم قريبا كويدا أشرين دتقل kuma wannan shine majalisinmu na na talatin da biyar mun tsaya inda malam yake magana akan ziyarar kabarin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fa hada qawlu malik wa ashabihi wa ma naqaluhu an as-sahabati يبين أنهم لم يكونوا يقصدون القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له فهذا wannan bayani da muka yi qawlu malik shine magana da imam malik ya faɗa wa ashabihi ita ce magana almajiransa da mabiyansa wa ma naqaluhu an sahabati da abinda kuma abinda suka ruwaito suka shiro daga sahabbai yubayyinu yana ƙara bayanin annahum lam yakunu yaqsiduna al-qabra su sahabbai basu kasance suna nufar kabarin manzo sallallahu alaihi wa sallama ba illa lissalami ala nabiyyi sai dan su yi mata sallama wa du'a ilahu su yi mata addu'a wannan shi yake kai su ga kabarinsa su je ga kabarinsa su yi mata sallama assalamu alayka ya rasulullah ko sallallahu alayka ya rasulullah sannan su yi mata addu'a وقد كره مالك إطالة القيام لذلك فيما إمام مالك يا كرهنت دوغور tsayuwa domin yin sallama din da addu'a saboda shi bai gama gabata suna tsawaita tsayuwa a wannan gurin ba don haka yace makaruhi ne wa kariha an yaf'alahu ahlul madinati kullama dakhalu al-masjid wa kharaju minhu kuma maliku kamar yadda ya gabata a cikin maganganun qazi iyas wanda ya dauko ibnu taymiya ya dauko su daga ashafa a cikin wannan littafi ya kawo mana maganar imamu malik da ya karhanta wa mutanen madina da cewa koyaushe suka shiga masallaci ko suka fita daga wannan masallaci a ce sai sun je sun yi ziyarar kabari imam malik ya ce makaruhi ne ga mutanen madina wa inna ma yaf'alu zalika al-ghuraba'u yace baki su ya kamata su yi haka wa man qadima min safarin aw kharaja lahu da wanda ya dawo daga tafiya ko kuma zai yi tafiya wannan babu komai fa innahu tahiyatu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama to zuwa ziyarar kabarin sa sallallahu alaihi wa sallama ga waɗannan kamar gaisuwa ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga tafiya ya je kai gaisuwa ko zai yi tafiya ya je kai gaisuwa ko kuma baki waɗanda suka zo ba mazauna gari ba amma ga wanda yake mazaunin gari imamu malik yace makaruhi ne ya zama yana ziriya a kankanin kabarin sallallahu alaihi wasallama da gidansa imam malik ya ɗau wannan mataki domin tsare haƙƙin Allah da tsare haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama kada a kyale mutane wanda har za su kai su wasu su yi azarbabiya su wuce gona da iri su wuce inda shari'a ta aje su to shi yasa imam malik ya karhanta wannan fa amma idza qasada ar-rajulu addu'a li nafsihi amma idan mutum abin da yake nufi shine yayi wa kansa addu'a fa inna ma yad'u fi masjidihi mustaqbil al-qiblati to wannan zai yi addu'a ne a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallama yana mai fuskantar al-qibla ba wai zai je wajen kabarin idan kansa zai yi wa addu'a ba ka wajen kabarin zai tafi ba zai shi a cikin masallacin ya fuskanci alƙibla kama zakaru zalika an ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda suka ambaci wannan daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mala yace walam yunqal an ahadin min as-sahabati babu wata ruwaya da ta zo daga wani sahabi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu fa'ala zalika inda al-qabri ya aikata haka a wajen kabarin wato babu wata ruwaya wacce ta zo daga annabi sallallahu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya zama na idan zai yi wa kansa addu'a ya je wajen kabarin ce babu wannan bal babu ma wala a tsalar kufa inda alkabiri ko kuma a samu ma ya je wajen kabarin ya daɗe a tsaye liddu'a ilin nabi sallallahu alaihi wasallama dan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a abinda aka rawaito suna yi shine suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama da salati sai amma ba a samu cewa wani sahabi bai je gurin ya dade a tsaye fa kaifa bi du'a'ihi li nafsihi to ya kuwa zai zama kuma mutum ya je ya dade yana yi wa kansa shi addu'a ba wai annabin yake wa addu'a ba wa amma du'a'ur rasuli wa talabul hawa'ij minhu amma wani ya je kuma ya sa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama gaba yana roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa talabil hawa'ij minhu yana neman biyan bukatunsa a wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa talabi shafa'atihi inda qabrihi ko yana neman cetonsa a wurin kabarinsa aw ba'da mautihi ko bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi yana cewa ya biya masa bukatunsa fa hadha lam yaf'alhu ahadun min as-salaf ibn taymiya yace wurin wannan aiki babu wani magabaci na kwarai guda ɗaya da ya aikata irin wannan wa ma'lumun kuma abu ne sananne أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا da a ce ana nufar kabari domin a yi addu'a da a ce a je gurin kabari kuma mutum ya yi wa kansa addu'a ya roƙar wa kansa wani abu a wajen kaburbura da a ce shari'a ne la fa'alahu sahabatu wat tabi'una da sahabbai da tabi'ai su za su fara yi da a ce shari'a ne su za a fara ganin sun fara ɗabbaƙawa don babu wani abin da yake na alkhairi da za mu riga su aikata shi inda a ce alkhairi ne to za su riga mu aikata wannan alkhairi din dan su ne as-sabiqun al-awwaluna su ne as-sabiqun as-sabiquna wa kadhalika as-su'alu bihi hakanan roƙo da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama da a ce shari'a ta amince ta ba da izinin ayi wannan ba da ce to da sahabbai su za su fara yi fa kaifa bi du'a'ihi to yaya kuma ga wanda zai je ya roƙe shi wa su'alihi ba'da mautihi ya ainihin ya tambaye wani abu a wajensa bayan mutuwarsa fadalla zalika to duk wannan dalilai sai suka nuna mana cewa anna ma fil hikayatil munqati'a abinda yazo cikin waccan hikaya wacce take da mai datsatsiyar isnadi min qawlihi na ce wasa istaqbilhu wastashfi bihi da aka ce wai maliku ya ce wa abu ja'far al-mansur ka fuskance shi ka nemi ceto a wajensa kazibun wannan duk abinda ibn taymiya ya kawo daga littafin ashifa ashifa da sauran littattafai na malaman mazhabar malikiya yana nuna cewa waccan magana ƙarya ce aka yi wa malik kazibun ala malik ƙarya aka yi wa malik mukhalifun li aqwalihi magana ce da take ta sabawa maganganun maliku wa aqwalis sahabati wat tabi'ina magana ce da ta sabawa maganganun sahabbai ta sabawa maganganun tabi'ai wa af'alihim allati yaf'aluha malikun wa ashabuhu ta sabawa ayyukan sahabbai da tabi'ai wanda da su maliku da sahabbansa suke koyi maliku da sahabbansa suna koyi ne da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai wa naqalaha sa'irul ulama wanda kuma sauran malamai duk suka ruwaito waɗannan maganganu da waɗannan ayyuka na sahabbai da tabi'ai iz kana ahadun minhum ba iza ba إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه saboda babu ɗaya daga cikinsu wanda yake ya fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da yake yi wa kansa addu'a fadlan an an yastaqbilahu mai ballantana kuma har ya fuskance shi wa yastashfi bihi ya nemi ceto da shi ya qulu lahu ya ce da shi ya rasulullahi ishfa li aw id'u li ko ya ce ya ma'aiki ka ne ka cece ni ko ka yi min addu'a أو يشتكي إليه المصائب في الدين والدنيا ko ya kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama na masibin duniya da na addini na masibu na addini da na duniya aw ya tsuluba minhu aw min ghairihi min al mauta min al anbiya was salihin ko ya je ya nemi wani abu daga wajensa ko daga wajen waninsa daga cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin annabawa da salihai aw min al mala'ikati ko daga cikin mala'iku allazina la yarahu an yashfa'u lahu mala'ikun da baya ganin su ya ce su cece shi aw yashtaki ilaihim al masa'ib ko ya kai musu koke-koken masibu fa inna hadha kullahu min fi'lin nasara to irin wannan aiki gaba daya ba aiki ne na musulmi ba aiki ne na nasara wa ghairihim aiki ne na wani nasara min al-mushriki daga cikin mushrikai wa man dahahum min mubtadi'ati hadhihi al-umma da waɗanda suka suka kwaikwaye su daga cikin yan bid'ar wannan al'umma su ne suke irin wannan su suke zuwa kabari su roƙi wanda yake kwance cikin kabarin ya biya musu bukata ko su yi bakance a wajensa ko su kai musa kukan wata musiba da ta auka musu da tsara aka san suna yin wannan da mushirikai da waɗanda suka yi kwaikwayi waɗannan daga cikin ɗan bid'an wannan al'umma laisa hadha min fi'l as-sabiqin al-awwalina ibn taymiya yace wannan baya daga cikin aikin mutane magabata na farko min al-muhajirin wal ansari daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa madina da kuma al'ansar mutanen madina masu taimaka musu wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka bi tafarkin su ta hanyar kyautatawa duk ba a san suna yin wannan ba wala min ma amara bihi ahadun min a'immatil muslimina kuma ba aiki ne da aka samu wani daga cikin limamai na shari'a limamai na musulmi yayi umarni da ayi wannan ba wa in kanu yusallimuna alaihi ko da kuwa sun kasance suna zuwa su yi masa sallama su ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka in kana yasma'u salam yasma'u salama salama alaihi min alqarib domin kasancewar yana jin sallama da ake yi masa daga na kusa wa yuballagu salamul salamal ba'id sannan kuma a kai masa labarin sallamar wanda yake nesa ibnu taymiyyah yana ishara zuwa ga wani hadisi hadisin abu huraira wanda yana cikin littafin tarihu bagdad da littafin al-mawdu'at na ibn al-jawzi hadisi ne wanda yake cewa man salla alayya inda qabri sami'tuhu wa man salla alayya na'iyan wukila biha malakun li yuballighani ko yuballighuni wa kafa biha amru dunyahu ko wa kufiya biha amru dunyahu wa kufiya biha amra dunyahu wa akhiratihi وكنت له شهيدا أو شفيعا لفظ حديث yana cewa wanda ya mun salati a gurin kabarina to zan ji wannan salatin wanda kuma ya mun salati yana nesa to za a wakilta wani mala'ika wanda zai isar min da wannan salatin wa kufiya biha amra dunyahu kuma da wannan salatin za a iya san masa al'amarin duniyarsa da lahirarsa wa kuntu lahu shahidan kuma zan zama masa mai masa shaida ta gari yana gobe kiyama aw shafi'an ko in zama masa mai ceto wannan hadisi hadisi ne da bai inganta da wannan lafazin dogo ba kamar yadda albani a cikin silsilatul ahadith da'ifa mujalladin ta na farko yayi warwara doguwa akan wannan hadisi malamai daban-daban sun raunana hadisin da wannan lafazin al-uqaidi a cikin littafin sa du'afa ya raunana hadisi ibn al-jawzi ma ya lissafa cikin hadisan da suke bara gurgi shi kansa albani ya ce hadisin da wannan sigar gaba daya mawdu'i ne hadisi ne wanda yake bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi da wannan sigar ba abinda inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abinda ibn taymiya zai ambata nan gaba cikin hadisan da zai kawo kamar wannan hadisi na Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd an Abi Hurairah da annabi yake cewa ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allah alayya ruhi hatta arudda alayhi salam wannan ya inganta wato babu wani mutum da zai mun sallama face Allah ya dawo min da raina face Allah ya dawo min da raina kaga wannan yake nuna maka me cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kwanciyarsa a kabari kwanciya ce ta wanda Allah ya karbi ranta ina masu cewa yana da yana yawo ya shiga loko loko duk inda ma suke zikiri ya zo ya zauna har ka ga wani guri saboda tsabar rashin kunya har aje masa kujera ake wallahi akwai guraren da ake aje kujera a aje kujera wai manzo Allah in ya zo nan zai zauna yanzu lokacin ya kusa da waɗannan bidiyoyi za su ta fitowa kuma duk shekara abin takaici duk shekara ƙara-ƙara ake wanda kuma abin da wanda yake karantar da mu cewa wannan abin lalle kamar yadda muka faɗa ɗin bid'a ce inda addini ne to addini ai cika yi baya buƙatar ai ta ƙare-ƙare al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addinin amma ka ga abu shekara da shekaru ana yi kuma kullum tsara karuwa yake abinda ba a yi a waccan shekarar ba sai ka ga wata shekara kuma an tsoro shi to in addini ne dan me yasa da can ba a yi in kuma yanzu aka zo ana yin shi ya za a yi zama addini addini ba daga Allah da manzansa ake samo shi ba dan yanzu akwai wasu ma har sallar nafila biyu raka'a biyu ake kamar sallar idi wallahi har raka'a biyu za a taru kamar yadda kasa ana fita sallar idi to haka ake da liman a karanta fatiha da sura kana ji a yi ruku'u a tashi a yi a gama sai ce wai sallar shukuri ce yi sallar shukuri yanzu duk zaman da kake yi tun haihuwar ka har zuwa wannan lokaci baka gode wa Allah da aka aiko manzo Allah ba sai yanzu na fulfulu da zaka yi din nan ai shukran lillahi kake yin lokacin da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take da Rasulullah ya kake yawan sallar na fulfulu gata Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da wanda ba baka yi ba na laifin ka yaya kuma kake ta abin da yace afala akunu abdan shakuran ba zan zama ba mai godiya ba sai wannan na fulfulin su kansu suna nuna cewa kana yi wa Allah godiya Allah ta i'malu ala Dawuda shukra wannan aikin da kake yi na ibada shi da godiya ga Allah to a ce sai shekara ta zagayo ka tara mutane kai wata sallah ta bid'a to ita ce sallar sallar shukr waye ya ce ai wannan to wata ba annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba wanda ya gode wa Allah ne ko ku a su ba san girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba su godiyar ba sai yanzu ne kwanan nan shi ma duk shehunansa na baya ai shehunan su ma waɗanda suka danne su ba su yi ba su ba san ban saban manzo Allah ba ne ya hana su su yi su yi su yi salatu shukuri to wannan shi yake nuna maka ita bid'a ba ta da ba ta da shinge kuma ita bid'a ba mai ita ba mai ita kai in ka ga dama kai ma sai ka kara wani abu kai shi waye ba shi lasisin ya kara kai ba za ka kara ba addini akwai mai shi addini na Allah da manzansa ne ba wanda ya isa ya kara ko ya rage amma bid'a babu wannan kowa yana da wannan damar to kaga wannan hadisi yana cewa ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allah alayya ruhi kalmar radda mai take nunawa an dawo min da raina hatta arudda alaihi salam har in mayar masa da sallama wannan shi ne abin da ya inganta sai kuma hadisin ibnu abbas da waninsa da yana cikin sunanin nasa'i yana cikin sahih ibn hibban ibn taymiya zai kawo shi a nan gaba ma'aiki yana cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi yuballighuna yuballighuna ni min ummati as-salam wato Allah yana da wasu mala'iku da suke yawo a doron kasa duk inda aka yi mun sallama su kawo mun labarin ashe kaga mala'iku ne suke daukan salatin mu suna kai masa ba wai shi yake yawo ya zo gurin da ake yi ba in shi yake yawo ya zo gurin da ake yin salati da zikiri me amfanin mala'ikun ina nan aka yi abu me amfanin kuma wani ya zo na gaya mu a ɓata lokacin sa yake to wannan da hadisai suna nuna cewa su yan bid'a din ma ba sa karanta dan ya kamata in zaka yi mutum zai ka bid'a Allah kiyaye to da a ce ba mutum zai zai zai kangare din ya ka bid'a sai tsaye kokari ya sai yadda bid'a ba za ta je ta ci karo da wani katan katan dalili ba to amma da yake ba a kuma daman dai haka Allah zai jarrabi dan bid'a sai ya toshe masa kwakwalwa ya toshe masa basira sai ya ta yin abin da zai ci karo da dalili annabi ya ce Allah ya wakilta mala'iku suna yawo a doron kasa suna kai kai masa labarin sallama da salati da ake masa kai kuma ka zo ka ce a'a kai zuwa yake gurin da kake yi kaga kamar ka ce wannan mala'ikun da manzo Allah ya faɗa ba su da wani amfani to shi da annabi yace ma min ahadin yusallimu alayya babu wani musulmi da zai mun sallama illa radda Allahu alayya ruhi fa ce Allah ya dawo min da raina hatta arudda alayhi assalam har in mayar masa da wannan sallama wannan hadisi yana da cikin musnad Imam Ahmad yana cikin kuma sunanu Abi Dawud نعم
وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين ولهذا لم يروي أهل, أهل الصحاح والسنن شيئا منها وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدار قطني والبزار وغيرهما وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه مثل قوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أخرجاه في الصحيحين والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال بأعمال بأعمال معمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين بل ولا شرع السفر إليه بل هو منهي عنه
ابن تيمية يتي وعلى هذا الحديث أكون ونن حديثي ليه حديث أبو هريرة اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه malamai suka dogara suka yi dalili wajen yi masa sallama a wajen kabarinsa sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi shi ya ba su haske shi ya zama musu madogara fa inna ahaditha ziyarati qabrihi kullaha da'ifatun la yu'tamadu ala shay'in minha fi dini hadisan da suka zo masu kwadaitarwa zuwa da ziyarar kabarinsa sallallahu alaihi wa sallama dukkaninsu masu rauni ne hadisai ne masu rauni wanda ba a dogaro a kansu cikin wannan addini hadisai ne da suke ba su inganta ba idan mutum yana so ya ga fiɗa akan wannan hadisi ya duba littafin asarihul mulki sirraddi ala suki na al-imam ibn abdulhadi almajiri ibn taymiyyah Allah ya ji kansa da rahmata ya rubuta asarimul munki fi radda ala tafki tafki ya rubuta wani littafi sunan shi shifa'u tiqab fi salati ala khairil anam a wannan littafi kamar raddi ne yayi wa ibnu yake wa ibnu taymiya to sai cika littafin sa da hadisai da gurbi hadisai wasu da dama daga cikin su hadisai ne na ƙarya malaman hadisi tuni sun yi bayanin su cewa hadisan ƙarya ne ba na gaskiya ba ne sai ya cika littafin sa da su a bisa cewa dalilai ne da suke tabbatar da abin da yake faɗa shi da ibnu taymiya yake cewa waɗannan hadisan duk ba su inganta ba to haka da in ka zo ka duba littafin tarihul mulki za ka ga ya ɗauko hadisan tare da kawo bayanan malaman hadisi akan kowane hadisi da yadda suka faɗi matsayinsa malaman hadisi da ɗaɗɗu irin su bukhari muslim yahya ibn ma'in imam ahmad abu zur'a abu hatim sanannu waɗanda littattafan su suna nan a hannun musulmi kowa da kowa ya yarda da su to shine ibn taymiya yake cewa wannan hadisai dukkanin su da ifai ne la yu'tamadu ala shay'in minha fi dini ba a dogaro da wani hadisi daga cikin su cikin addini ولهذا لم يروي أهل الصحاح والسنن شيئا منها shi yasa ba za ka samu ma'abota littattafan ingantattu ba ko ma'abota littattafan sunan sun ruwaito wani abu da cikin wannan hadisai wato ba za ka samu irin wannan hadisai a cikin sahih bukhari ko sahih muslim ko sahih ibn hibban ko ibn kuzaima ko ibn sakan ko dai waɗansu waɗanda suka ware a littattafan da suka rubuta hadisai sahihai kacal a ciki ko ma littafan da suke kutubu sunani kamar sunan sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i ibnu majah sunan sa'id ibn mansur sunan baihaqi da sauran irin waɗannan su ma ba su samu su ruwaito wannan ba wa inna ma yarwiha man yarwi dhi'afa kaddara qutni wal bazzar wa ghayrihima wanda suke ruwaito irin wannan hadisai su ne waɗanda suka shahara da ruwaito hadisai da'ifai kamar dara qutni Ali ibn Umar Addara Qutni ko kuma ainihin Al-Bazzar to waɗannan sun ruwaito waɗannan hadisai saboda su a ka'ida su sukan ruwaito sahihi sukan ruwaito da'ifi dan su faɗi illarsa amma Dara Qutni a littafin sa sunan suna cewa littafi ne kitabun ne mu'allal wato littafi ne da ibda da nasa'i ya rubuta shi dan ya fito da illolin wasu hadisi yasa suke cewa ka annahu qasada bihi al-gara'ib kamar abin da dara kutni ya nufa da rubuta wannan littafi shine wasu hadisai waɗanda suke da illoli ya fito da su a cikin wannan littafi wannan shine dalilin rubuta littafin as-sunan da dara kutni don haka a ciki zaka ga yana bayani ya kawo hadisai sai ya shiga kawo isnadan hadisan daban-daban ta yadda zai fito wa malami masanin hadisi illar hadisin sai haka su ne suke kawo waɗannan hadisai don bayanin illar albazar a cikin littafin sa musnad ya kawo hadisan da aka jingina su zuwa ga sahabbai ba tare da la'akari da cewa sahihi ko ba sahihi ba in dai an jingina hadisi zuwa ga sahabi to zai yi kokari ya kawo shi a cikin wannan littafin to kuma tunda har kai ya kawo maka isnadin ya dangane maka to ya rage naka kai kuma kai da akari kai bincike da waɗannan mazaje da ya ambata a cikin sansarar isnadin kai kuma ka iya ware abin da yake sahihi da kuma wanda ba sahihi ba domin a wancan lokacin abin da malamai suke cewa man asnada laka faqad ahalak man asnada lak faqad ahalak wanda duk zai kawo maka isnadi to ya gama kawo maka wato ihala abin da ake cewa ihala madogara ya kamar ya gama muka bayanin madogara sai baka hadisi an ji shi daga wani shi kuma daga wani shi kuma daga wani har zuwa ka annabi sallallahu alaihi wasallama to waɗannan mutanen da ya bayyana kowanne ɗayan su in ka tashi bincike akan hadisin sai ka koma ka je yaya malamai suka faɗa game da wannan mutum tarihinsa da iliminsa da almajiransa da malamansa da littafansa da yaban da za su yi masa ko fallasa to kai kuma a nan ne za ka iya gane cewa ga alƙiblar hadisi ashe kaga in suka fito da sunayen mazajen sun gama baka madogarar da za ka tuntuba ita kuma ainihin ta baka labarin ingancin hadisin ko rashin ingancinsa to wancan lokacin da yake ilimin hadisin yana da faɗi ko kuma ilimin hadisin sananne ne a gurin malamai ba yanzu kawai da ya zama na ba suna kawai za ka ji ana faɗarsa da suna amma ba za ka tara malamai guda ɗari da wuya ka samu malami ɗaya wanda yake yana da masaniya da wannan fanni din ya zama ka'il maghrib wato wahalar wahalar wahalar wato samun wanda ya san shi yake a duniya za akwai lokacin ma da ya yanke kwata kwata za ka yawo a duniya ba za ka samu wanda yake masanin ilimin ba har sai da wasu suka fito suka kara farfado shi irin su Sheikh Ahmad Shakir irin su Abdulrahman Yahya ibn Abdulrahman al-Muallimi irin su a sheikh nasiruddin albani da wasu manyan malamai kamar waɗannan amma da kusan ya yanke ma a duniya dan tun daga kan alhafiz ibn hajar al-asqalani mai bulugul maram da ya yi fice har ma ta kai malamai suna masa kirari da cewa aqimatin nisa'u an yalidna misl al-hafiz wato kamar mata sun zama bakararai ba za su iya haifar kamar hafiz ibn hajar ba wato daga lokacinsa kusan ilimin hadisi sai ya yi rauni kan malamai duk gaba daya sai ya kasance ba sa a ainihin damuwa da wannan fanni din a dalili kuwa saboda wahalar ta tana da yar wahala ba kamar sauran fannin nuka bane da suke tubus tubus tana da dan tsauri kamar yadda suke cewa ilmin hadisi salaf ilimin hadisi yana da girman kai ba kowa yake ba wa kansa ya hau ba sai ta sha wahala tun a da can su imamu zuhuri suke mata take da cewa ilmu zukurin rijali ne sai maza maza ba mata maza maza su suke su suke irin wannan zukurin rijali mazajen mazaje su ne suke karanta ilimin hadisi su fice a za a samu a majalisin ilimin hadisi ya tara sama da mutum ɗari biyar zuwa dubu a lokaci ɗaya suna karanta a gurin malamin kai sama da haka ba kamar irin su ibnu abi asim ibnu abi asim za ka ga akwai majalisin da zai yi imla'in hadisi da mutanen da sun kai dubu ashirin duk suna sauraro a lokacin sai an buƙaci tunda lokacin ba speaker babu amsa kowa da haka sai an buƙaci zakara ba ba zakara ba da ake zakaru za a bukaci zakaru akwai majalisin da za a bukaci zakaru bakwai zuwa goma kowanne kuma zai hau bishiya can tsoron bishiya sai da sautin nasa zai yi nisa to idan malamin ya ce haddasana abdullahi ibn nafi to sai zakaran farko ya dauka haddasana abdullahi ibn nafi sai na biyu shi kuma ya tafa har a kai kan na ƙarshe dan jama'a su ji kun je da speaker take a wancan lokacin to sannan ya ci gaba a haka kowa da tawada da alkalami a hannunsa gama duk wannan taron sai a gama ba bai wuce mutum goma biyar zuwa goma su fice ba a cikin duk wannan dubin nan saboda haka ilimi ne mai wahalar da kai shi yasa zahabi yake cewa idan ba za ka iya haƙuri ba wajen neman wannan ilimi to ka barar da tawada ka karya alƙalaminka kan ka bata wa kanka lokaci tafi kasuwa a koya maka yadda ake lissafi da yadda ake sayan haja a sayar a ciri ba ya fi maka sauki wa illa fala ta ta'anna ولا تتعب نفسك فدع الكتابة لست منها فدع الكتابة فلست منها ولو سودت وجهك بالمداد ka bar wannan rubuce-rubucen da kake ba ba harkar ka bace ko da kuwa za ka yi dubu-dubu da bakin tawada a fuskarka wannan ba shi zai sa a ce da kai wato ka isa ba to shi yasa su waɗannan malamai irin su dara kudni da bazzar da waɗanda suke wannan tabaka din sukan kawo hadisai da isnadi dan su fito maka da illarsa to irin su irin su sune suka suke kawo irin wannan hadisai kamar da ibnu taymiya yake faɗa wa ajwadu hadisin fiha mafi kyan hadisi mafi kyan hadisi da aka ruwaito an ce maka mafi kyau ba yana nufin mai kyau ba wato a cikin ruɓa hadisin wanda ya fi dama dama an gane ko wato a ce maka ga wannan ƙarya ce wannan ma ƙarya ce wannan ma wacce take mai dan dama dama ƙaryar da take mai dan dama dama ma rawahu abdullahi ibn umar al-umari wa huwa da'if wal kadhib zahirun alayhi مثل قوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي yace mafi kyan hadisi da aka ruwaito a babin nan na ziyara to shine riwayar Abdullahi dan Umar al-Umari Abdullahi dan Umar ba sahabi ba Abdullahi ibn Umar ibn Asim ibn Hafs ibn Asim ibn ibn ibn Umar ibn Abdullahi ibn Umar al-Umari wato ana jingina shine zuwa ga kakansa na sama shine sayyidina Umar wannan al-Umari ابن تيمية وهو ضعيف ضعيفني والكذب ظاهر عليه أي على ما رواه أي على ما رواه باوي عليه على الراوي دبا wato karya kuma karara take bayyana a cikin abin da ya ruwaito din shi mai rauni ne abin da ya ruwaito kuma karya ce mithlu qawlihi kamar fadarsa man zarani ba'da mamati wai wanda ya ziyarce ni bayan na mutu faka annaba zarani fi hayati to kamar ma ya ziyarce ni ne ina da rai wannan hadisin ba hadisin umari ba ne ibn taymiya anan ya yi kuskure wajen jingina shi zuwa ga umari hadisin na hafs ibn sulaiman ne hafs ibn abi dawud ko hafs ibn sulaiman shi kuma daga lai ibn abi sulai shi kuma daga mujahid shi kuma daga abdullahi dan umar wannan shine isnadin hadisin babu al'umari a ciki hafs ابن سليمان شين روايته حديث حفص ابن سليمان الواسطي حفص ابن سليمان الماجر عاصم ابن ابي النجود ان كنت انا برواية حفص عن عن عاصم كو شين من قراءة حفص كو شين من قراءة حفص ابن سليمان شين روايته يا كرنشي قراءة daga wajen malamin sa Asim ibn Abi Najud قراءة da aka sani da qira'at asib ruwayar hafs ita ce muke sallah da ita ko doshi to shi wannan hafs din abun mamaki gangaren ne wajen qira'ar amma kuma a hadisi dusa ne a hadisi malama hadisi sun kace kace da shi wallahi ba kin gani wallahi in ka koma tarjamar sa a cikin littattafan malaman hadisi ba kyan gani wasu ce karya makaryaci ne ce fa kai a watsar da shi wato sun yi kata kata da shi to karyar da gangan yake yi ko kuma a'a rashin tsayawa ne ya kware a wajen abin yake faɗar abin da ba gaskiya ba bai sani ba akwai akwai karya ta ganganci shin ya san karya yake yi akwai kuma karyar da ba ta ganganci ba in an ce ƙarya ana nufin ka faɗi abin da ba haka yake ba to duk wanda zai faɗi abin da ba haka yake ba kaga ƙarya ce amma a istilahi an fi cewa ƙarya ga abin da kai da gangan abin da kuma ba da gangan kai ba a ce kuskure ko wannan shine ga istilahi abin da aka saba abin nan amma in aka tashi tarifin ƙarya shine a ce al-ikhbaru bi khilafil waqi'i ka ba labarin sabanin abin da ya faru to gaban labarin abin da ya sabanin abin da ya faru inda gangan ne ka zama makaryaci in kuma ba da zanzan bane ka zama kuskure to wani lokaci ana faɗaɗa kalmar ƙarya din sai a jingina wa wanda ya yi ba da ba da gangan ba a ce ya yi ƙarya ya yi ƙarya ba tare da yana sani ba sai yasa za ga imam muslim a cikin muqaddimar sa ya kawo maganganun wasu daga cikin magabata suna cewa babu waɗanda ƙarya take gudana akan harshen su ba su sani ba kamar salihan mutane masu yawan bautar Allah waɗanda ba sa sha'anin karatu bai dame su ba da ya ka same su gurin karatu amma inda aka ce za a yi wasu na filfilu sun fi kowa wato ba da himma a nan to irin su sai kaga ana ta gaya musu ƙarya ma suna ta aiki da ita ban sani ba galibi yan san falala din nan sun fi fadawa ƙarya sama da kowa kaga ana ta faɗa falala iri iri iri iri wanda ba gaskiya ba to amma saboda kwaɗayin falala din ba sa bincike sai gan su suna ta wasu nafulfulu na ƙarya da daddare da wasu azumin muka wanda ba su da tushe ba su da wani wata madogara ko wani asali to kaga a nan a iya cewa ƙarya tana gudana a tare da su ba tare da sun sani ba to wannan hafs ibn Sulaiman matruk ne a gurin malaman hadisi mafi kankanta abin da zaka ce kenan matruk watsatsi wanda aka watsar da shi aka fita sha'aninsa ba a daka ta tashi in an ga hadisin sa ma ba ya da wani amfani ba zai karfafa ba ba zai karfafa wani ba yanzu akwai da raunin sa zai iya karfafa ko akwai kuma da raunin sa ina ba zai karfafa ba kamar wanda ruwa ne waɗanda ruwa ne ya ci su su biyu a ce ɗaya ya samu ɗaya kaga ba zai yiwu ba dukkan sai dai su kara nutsar da junansu to shi Hafs ibn Suleiman haka yake haka malamai sun soke lamarinsa ibnu ma'in ya karyata shi ibnu adi yana cewa da dama daga cikin hadisansa za ga ba su da ba su da asali to shine wanda ya rawaito wannan hadisi ya rawaito shi daga Lais ibnu Abi Sulaim Lais ibnu Abi Sulaim shi ma da'ifi ne shi ma da'ifi ne kaga ra'ifi daga ra'ifi sai kuma yace daga mujahid yaji to wannan hadisi hadisi ne da bai inganta ba ibnu taymiya ya jingina wa abdullahi al-umari hadisin amma ba nashi bane a wasu gurare a wani tafansa ya faɗe shi ya jingina ma mai hadisin kama a cikin arraddu ala al-akhdai ya kawo hadisin kuma yace hadisin hafs ibn sulaiman bayan wani lokaci yana rubutawa ne da kwakwalwarsa yawanci irin waɗannan littafai da muke karanta ibn taymiya duk da ka yake shi ba ko ba yake ta buɗe littafin ba an riga an karance abin an nike shi an an dame shi kawai gaba daya saboda haka mu ne za mu buɗe littafi mai tabi amma ina su ai abin ya wuce haka sai dai ai ibla'i sai da zauna ai ibla'i kawai to kuma dai yadda kwakwalwar mutum ta kai wata rana za ta haice shi sai ta nuna masa shi mutum ne ajibi ya sa ga imam ahmad duk haddasa imam ahmad ya haddasa hadisai sama sama da dubu dari biyu sama da dubu dari biyu to amma duk sanda zai bada hadisi sai ya dauko littafin sa bai taba yadda ya bada majalisi na hadisi ba ba tare da ya rike littafi ba saboda gudun kada wata rana kwalwarsa ta ha'ince shi haka na Ali ibn al-Madini malamin Imam al-Bukhari ne wanda Imam al-Bukhari yake cewa ban taɓa da kaina ba a gaban wani sai a gaban Ali ibn al-Madini in dai zo gaban malamin Salih to ya raina kansa ka duba fadin ilimin Bukhari to mastasbartu nafsi kamar tasbartu a inda Ali ibn al-Madini ma inda nake rena kaina kamar inda nake rena kaina wajen Ali ibn al-Madini shi ne wanda zai biya maka illolin hadisi kamar yana karanta maka kulhuwallahu to amma duk da haka Ali ibn Madini ba ya ya bada hadisi da ka sai ya rike littafin sa to shi yasa a wani lokaci za ka ga wani lokaci Ibn Taymiyyah ya faɗi abu kuma a littafai kuma a samu sabanin haka din musamman abin da ya shafi hadisi to wannan hadisi hadisi ne na Hafs ibn Sulaiman ko Hafs ibn Abi Dawud ana cewa da shi Hafs ibn Abi Dawud da inda kaga shi din ne dai yana cewa man zarani ba'da mamati fa ka annama zarani fi hayati wai wai manzo Allah ya ce wanda ya ziyarce ni bayan mutuwa ta kamar ya ziyarce ni ina da rai ibn taymiya ce fa inna hadha kadhibuhu zahirun ai ƙaryar wannan karara take a fili take mukhalifun li dinil islam wanda ya saba addinin musulunci fa inna man zarahu fi hayatihi wanda ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana da rai wa kana mu'minan bi ya zama mu'mini yayi imani da shi kana min ashabihi ai ya zama cikin sahabban manzo Allah ko la siyama in kana min al-muhajirin ilayhi musamman ma in ya zan wanda za su yi hijira su samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can Madina al-mujahidin ba su fita jihadi tare da shi wanda ya fi kowa matsayi wa qad thabata anhu kuma ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi la rantsi da wanda raina yake a hannunsa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin uhudu na zinariya ma balaga mudda ahadihim wala nasifa ba zai kai ladan mudu ɗayansu ba ko rabin mudu to da ɗayan ku zai mallaki kamar dutsen uhudu mudu cikon hannunsa biyu ko cikon hannunsa ɗaya ya ɗauka ya ce ga shi fi sabilillahi a taimakawa fuqara'u a taimakawa miskinai wannan ladan da zai samu sai ya ninninka ladan da wancan zai samu wanda zai bada dutsen uhudu to kaga wannan tamthil ne kwatantawa ake yi dan ka fidda kaudar cewa ba za ka taɓa samun martaba ta samu manzo Allah ana kwatanta maka kwatancen da za ka fidda kauna domin duk sanda aka yi ta'alliqu shay bil mustahil ana nufin cewa wannan abu ma mustahil mustahil ne wani ya mallaki kwatankwacin dutsen uhudu na zinari zai yiwu a tarihi waye ya taɓa yin wannan ko ɗan ƙaruna ko dan karuna ta aka yi wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil ashe kaga dukiyar dan karuna ana iya daukan mukullan ana iya daukan mukullan katti ne za su dau mukullan amma a ce dutsen uhudu a rarraba shi a yi masa gida gida ba trailer trailer ɗau za a yi na mukullan abin da kayan dutsen uhudu a ce irin tirelolin nan na na na na na na na na na yan kasuwa da suke shigowa da katsina din nan a ce kowace tirela din aje ta a dinga saro dutsen udu ana zubawa tirela nawa za a yi dutsen udu ba karami bane wanda ya san dutsen udu ya san kusan rabin madina gaba ɗaya ce zagaye ta ba ɗaya madina a zagaye take da dutsen udu to waye zai mallaki zinare kamar wannan babu shi to sana zuwa maka kafin da tsammani kafin da tsammani duk abin da zaka yi ba za ka taki matsayi na sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to amma a ce wai in ka ziyarce shi kamar ka ziyarce shi ka ziyarci kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka ziyarce shi yana da rai ana kamar ka zama sahabi kenan kenan kai ma in ka bada mudu daya ya fi wanda zai bada dutsen uhudu ka cin musu kenan wanda manzo Allah yana nuna ba za a cin musu ba أخرجه في الصحيحين البخاري لمسلم سوسك في دل وأن حديث والواحد من بعد الصحابة كمتن قدا bayan sahabbai la yakunu mithla sahabati bi a'malin ma'murin biha wajibatin ba zai taba zama kamar sahabbai ba ta hanyar aikata ayyukan da aka yi umarni da su na wajibi kal hajji ta hanyar aikata aikin hajji wal jihadi ko jihadi was salawatul khams ko salloli biyar wa salati alaihi ko yi masa salat waɗannan duk ayyuka ne na wajibi to duk yadda za ka kai ga aikata waɗannan ayyuka na wajibi ba za ka kama kamar sahaban annabi ɗaya ba fa kaifa bi amalin laysa bi wajibi bi ittifaqil muslimin to ya za a yi ka kama kafar sahabin manzon Allah da wani aikin da bai zama da ba wajibi bane a gurin malamai gaba ɗaya ziyara ga wanda ya je hajji ba wajibi bace mustahabbi ce ga wanda ya je madina ya yi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mustahabbi ne gare shi ya je ya ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya wajabta wannan duk gaba da imma musulmi maliku shafi abu hanifa ahmad babu wanda ya wajabta wannan to aikin da bai zama wajibi ba ko aikin da ya zama wajibi dan kayi shi ba za ka cimma sahabi ba to ina kuma ga aikin da bai zama wajibi a ce in kayi shi ka cimma sahabi yace bal wala shuri'a safaru ilayhi aikin ma da ba a shar'anta maka kai tafiya tattaki dan shi ba bal huwa manhiyun anhu wannan ma tattaki din da nikar gari dan wannan aikin an haran an hana an hana ka shari'a ta hana wannan kamar yadda ibnu taymiya zai zo ya bayani a nan gaba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid masjidi hadha wa masjidi al-haram wa masjidi al-aqsa ba a kargari dan ziyarar wani masal dan ziyarar wani gure mai alfarma masallatai gurare guda uku masallaci na wannan masallacin madina da masallaci mai alfarma na makka da kuma masallaci mai alfarma na kudus waɗannan su ake tattaki a yi guziri a niƙi gari a je a ziyarce su in ka niƙi gari ka je ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama to mustahabbi ne kyakkyawan aiki ne da Allah yake so da manzansa ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama kai masa sallama da sauran sahabbansa amma ka yi tattaki kawai domin ziyarar shi kabarin ba tare da wato niyyar ziyarar shi masallacin ba ibnu taymiya ce wannan an hana wancan hadisi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nuna hani game da wannan
wa amma safaru ila masjidihi lis-salati fihi wa safaru ila al-masjid al-aqsa lis-salati fihi fa huwa mustahab wa safaru ila al-ka'ba lil-hajj fa wajib فلو سافر أحدني سفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياتي فكيف بالسفر المنهي عنه وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره بل ينهى عن ذلك ولو نذر السفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافعي أظهرهما عنه يجب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد والثاني لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم, منهم لأنه ليس بطاعة فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابي وهذا مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه وقد قيل إن ذلك ككراهية, ككراهية زيارة القبور وقيل لأن الزائر أفضل من المزور وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك والصحيح أن ذلك أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيه الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره زيارة شرعية وزيارة بدعية فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلى عليه صلاة جنازة فهذه الزيارة الشرعية والثاني أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منه أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحد أحد أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه لا لبس فيه كلفظ السلام عليه ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوع لا لا يحتج بشيء منها في أحكام الشرعية في أحكام الشريعة
to wannan bayanai da ibnu taymiya yake yi a nan kamar yadda ya yi su a wasu littattafai sun suka jawo makiya a zamaninsa da bayan zamaninsa da har ma yanzu suke ta kururuwa suna ta yaya ta cewa ibnu taymiya ya hana a ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayanan da yake da ibnu taymiya ya ce haramun ne a je a ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya bai ce haramun ne ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda ibn taymiya yake cewa kamar dai yadda kuke gani a nan niƙar gari daga wuri mai nisa da nufin ziyarar kabarinsa ya ce ba shari'a ba ce domin shi ya hana a niƙi gari a je wani guri da nufin girmama wannan guri in ba gurare uku ba ya ce kana iya ka niƙi gari ka je ka ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to daga wannan lokaci kuma ka matso kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka je ka ziyarce shi dan wannan mustahabbi ne abin da yake faɗa kenan sai kaga ya halatta ma ka niki gari ka je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana cikin waɗanda guraren da manzon Allah ya nasi cewa a je a ziyarce su ko da komin nisan guri to in ka je can kuma kaga ka matso kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka je ka ziyarce shi don mustahabbi abin da yake kenan amma sai kawai a saki maganar haka dan ba tare da kaidi ba a ce ibnu taymiya ya ce ba kyau a ziyarci kabarin manzon Allah dan haka maki manzon Allah ne kamar yayin da malamai suke cewa akwai bid'ar salati bayan an gama a ladan mai kiran sallah ya gama kiran sallah a wasu kasashe kawai sai a shiga karanta dala'il kuma a nan ma ana yi to mu dai unguwarmu ba a yi to sai wasu malamai suka ce wannan bid'a ce akwai abin da shari'a ta haddade ta iyakance cewa in ka ji mai kiran sallah kai ka bi bayansa duk lafazin da ya faɗa ka maimaita har in yace hayya ala salat ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah ce in ya gama kai min salati ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatul ibrahimiyya in ka gama kuma yace summa saluli salullaha liyal wasila to Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta yace ku ga wanda duk yayi haka hallat lahum shafa'ati yawm al-qiyamah mun karanta wannan hadisin a baya a gurare daban-daban wannan shine shari'a ta ce sai kuma a wasu sun gama abin da sai su ɗau speaker kuma sai su yi ta karanta da la'ilu suna ta wasu abubuwa wanda ba da asali sai wasu malamai suka ce wannan bid'a ce sai kawai makiya sunna sai suka ce ai sun hana su yi wa ayyuwa annabi salati to kaje inda ake jujjuya magana ce sun hana ayyuwa manzo Allah salati a ce aka ai salati salatin da yace ayi ga yadda yace ayi shi bayan an yi salatin kuma yace a karanta wannan abu wannan shi aka sani ana yi amma wani abu kuma da zaka kawo ai ka tura na manzo Allah ne ka dasa naka kai saboda haka wanda yace a tsaya kan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine masoyin manzo Allah ko ko wancan da yace a tura na manzo Allah ka na wani kaga babu shaka wanda yace a tsaya kan na manzo Allah shine masoyin sa shi yake so a raya sunnar sa shi yake girmama abin da manzo din yazo da shi amma wanda yace a a ture a kawo wani a bar na manzo Allah din kaga wannan shi ya cika shine cikakken makiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shi ma ibnu taymiya cewa ga abinda manzo Allah ya ce la tashuddu la tashuddu rihalu illa ila thalathati masajid ce masjidi hada wa masjid al-aqsa wa masjid al-haram ya faɗi masallacin sa a ciki don haka ya halatta ga mumini ga musulmi ya niki gari don ya je ziyarar masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan har Allah ya kai shi wannan guri kuma mustahabbi ne abu ne da yake mashru'i shari'a ce ya je wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya gaishe shi a inda kabarin sa yake wanda ya faɗi wannan a ce ya haramta ziyara to abin da ya ta faruwa kenan in ka ɗau littafan yan bid'a musamman waɗanda aka rubuta dan a ci zarafin ibnu taymiya yana daga cikin abubuwa a ce a ibnu taymiya ya saba al'ummar musulmi fi mas'alatin ziyara ya haramta yuharribu ziyarata qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haka kawai sai a faɗi maganar a haka sai dai kuma da yake littafansa suna nan duk da cewa 'yan bida'a akwai lokacin da ainihin suka dinga biyan kuɗi a kawo littafan su ƙoni akwai abdulkadir jazairi abdulkadir jazairi wani ɗan siyasa ne da aka yi a ƙasar syria ba algeria ba suna ne wani aljazairi ƙasar syria to babban ɗan bida'a ne saboda haka shi ya dinga sawa ana nemo littafai ibnu taymiya yana banka musu wuta amma kuma Allah da ikonsa sai da Allah ya tsare mafi yawa daga cikin littattafansa a cikin ƙasar kuma yawanci ma fatawa din nan majmu'ul fatawa mai sifili talatin da wani abu a ƙasar aka samu shi a almaktabatin zahiriya ko maktabatin zahiriya a nan aka samu littafin a dimashq babban birnin ƙasar syria to kaga duk ya gama abin da zai yi kuma Allah ya tsare littafin akwai kuma littattafan da aka kwaso su daga cikin littafin al-kawakibu darari wani littafi ne na na wani malami da ake ce masa ibnu urwat al-hanbali sharhin musnad ne na imam ahmad ya so yayi to idan ya zo mas'ala wacce take da alaka kamar ya zo mas'ala da take da alaka da tawassuli to sai ya ɗauko daga farkon littafin nan sai ya dire bangonsa sai ya duba kuma in akwai wani irin sa sai ya dora to sai ya tara littattafan ibn taymiya a cikin littafi daya to malamai suna bincike sai suka dinga tsintar sai ya ce kala abul abbas shaykhul islam ibn taymiya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وقال سئلت daga farkon littafin har sai ya kai bango wa irin kadan gutsuri wani abu da kai a shi ba saboda haka littafin yayi yawa ya kai wajen sifili ɗari ai sai ka dubannai ma tunda haka zai yi to naga wani wanda yake ya nemi ya kwatanta irin wannan cikin malaman malaman kasan nan shine Muhammad al-Muntaka Sheikh Muhammad al-Muntaka al-Kumasi wanda ina jin wasu daga cikin ku sun san shi ba ina nufin sun san shi a ido ba sun san labarinsa daga cikin daga cikin malamai ne na na nan kasar ina jin ma yayi sufanci ko tijani yayi lokacin da aka kashe Sardauna sai ya ce ƙasar ta lalace kuma alkiyama ta kusa saboda haka shi zai gudu can garin manzon Allah ya je can alkiyama ta riske sa a can ya mutu to tun wannan lokacin tun da cin 66 ya ya bar Najeriya ya koma can abin nan a ɗansa ya rike abin nan Saifullah Muntakal Kumasi ai ina jin kun san shi ko kuna jin shi ya rike chief chief judge ne ko a alkalanci ya rasu shi ma ya rasu to ɗansa ne to shi ma ya yi wani littafi yana da littattafai yana daga cikin waɗanda suke cewa albani malamin su ne to ban sani ba ya karɓi sunna duka amma dai ya bar manya-manyan bid'o'i manya-manyan bid'o'i baya yin gaskiya zaman sa a Saudiya da tasirantuwa da malaman can su ibn ba su albani duk ya zauna da su saboda haka sai shi ma yace shi ma malamin hadisi ne to akwai littafin sa al-kawakibul wahaja an kashi na aita sayarwa fi sharhi sunan ibn majah arhama aka dinga sai da shi a kasuwar kurmi tula tula guda biyu al-kawakibul wahaja bi sharhi sunan ibn majah to shi ma a wannan littafin haka ya dinga yi in ya zo mas'ala sai ya ɗauko littafi daga farkon sa ƙarshe sai ya kwafi don haka littafin yawanci duk kwafan littattafai ne da mutane ba ba bin abu da keke da keke a tace a zaɓo waɗanda suka ba shi kawai kwafa yake yi Allah ya ji kansa da rahmasa ya rasu to haka ibnu urwat al-hanbali yayi a wannan littafi nashi al-kawakib al-kawakib darari haka nake tsammanin sunan littafin to wannan ya sa ya tsare mana wasu littafai da dama na ibn taymiya wanda an tsince su a cikin wannan littafi to saboda haka wannan littattafan sa su suke sai suka fito wa mutane da cewa ashe ibn taymiya ba hana waye ba shi ga yadda ya ce shari'a ta yadda kawai makiyansa sai suka dinga guntule magana sai su ba sai su ba da ita guntuwa kuma dai nan kun san irin yadda ake yi a ce ba ma salati ga annabi kawai dan mun ce ba ma san salatul fati sai ce ba sa salatin annabi to kaga kai ka san kanka kana salatin nan ka ma fi shi yin salatin tunda kai ka fi shi karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda zaka karanta sunan manzo Allah sai kai masa salati sallallahu alaihi wasallam shi ga maganganun shi ne yake bi kaga ba maganar salati a bakin sa wa amma safaru ila masjidihi lis salati ibnu taymiya ce amma yin tattaki zuwa masallacin sa dan yin sallah lis salati fihi dan yin sallah a ciki والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب تدين تتاكي zuwa masallaci na nesa shine masallacin kudus don yin sallah a cikinsa fa huwa mustahabbun wannan mustahabbi ne wasafaru ila alka'bati lil hajji yin tattaki da bulaguro zuwa ka'aba domin yin hajji fa wajibun wannan kuma wajibi ne falau safara ahadun السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته da wani zai yi tattaki ya yi doguwar tafiya bulaguro na wajibi kamar na hajji ko na mustahabbi kamar ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko masallacin qudus lam yakun mithla wahidin min sahaba ba zai taba zama kamar ɗaya daga cikin sahabbai ba allazina safaru ilai fi hayatihi waɗanda suka yi tattaki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana da rai fa kaifa bis safar al manhiya anhu to ya zai zama kamar sahabi dan yayi wata tafiya da aka hana shi wa qad ittafaqa al a'immatu malamai sun yi ittifaki ala annahu law nazara an yusafira ila qabrihi da a ce zai yi bakance cewa zai yi bulaguro zai yi tattaki zai niki gari zuwa kabarinsa sallallahu alaihi wasallam aw qabri ghairihi min al-anbiya ko yace zai je ziyarci kabarin wani daga cikin annabawa was-salihin ko wani daga cikin salihai malamai yace sun yi ittifaki cewa lam yakun alaihi an yufiya bi nazrihi ba wajibi bane akan sa ya cika wannan bakancan bal yunha an zalika ana hana shi yayi wannan ma saboda tafiyar wannan ba ta zama ta shari'a ba saboda in aka bude wannan kofa dalilin yin haka don kiyaye tauhidi na musulmi in aka bude wannan kofa to tauhidin musulmi zai lalace walau nazara السفر إلى مسجده دا زي با كان تنين تفيا بلا غرزوا مسلاتي النبي والمسجد الأقصى كو مسلاتي نيسا للصلاة فيه دن يسلى أتكي تفيا زوا مسلاتي النبي صلى الله عليه وسلم مستحبي ني متن يي تتاكي دن زوا can mustahabbi ne ko ya yi tattaki don zuwa masallaci na nesa mustahabbi ne don yana cikin wannan hadisi ba wajibi ba ne fafi kaulani to anan ne malamai suka yi sabani suke da ra'ayi biyu ya yi bakance amma bakance akan abin da yake mustahabbi ba wajibi ba to zai cika bakancen ko ba zai cika ba sai kaulani da shafi'i shafi'i yana da magana biyu akai azharuhuma anhu magana da tafi fitowa fili daga abin nan magana tafi zama zahiri a cikin maganganun shafi'i shine yajibu zalika wajibi ne je cika wannan bakancen wa huwa mazhabu malik wa ahmad wannan shine mazhabar malik shine mazhabar imam ahmad cewa duk wanda ya baka can yin aiki na mustahabbi ba na wajibi ba wajibi ne ya cika wannan bakaci wasani magana ta biyu la yajibu ba wajibi bane ya cika bakancan wa huwa mazhabu abi hanifa wannan shine mazhabar abu hanifa li'anna min aslihi domin yana daga cikin ka'idoji na mazhabar abu hanifa annahu la yajibu min an-nazri illa ma kana wajiban bishari ka'ida ce a mazhabar abu hanifa cewa babu abin da zai zama wajibi na bakance sai wanda shari'a ta wajabta a asalinsa in abin a asalinsa wajibi ne to wannan bakance ya zama wajibi in ba haka bane to bai zama wajibi ba suka ce wa itiyanu hazainil masjidain laysa wajiban bi shari zuwa wannan masallatai guda biyu masallaci na Madina da masallaci na Qudus a shari'a ba wajibi bane in ji Abu Hanifa da sahabbansa fala yajibu bin nazri indahu to a gurin Abu Hanifa dan ka ce kai sha alwashi in Allah ya maka kaza kaza kaza kaza ko Allah ya baka wadata zaka je ka ziyarci masallacin Madina ko masallacin Aqsa na Qudus Abu Hanifa ya ce ba zai zama wajibi ba saboda asalin ziyarar ba wajibi ba ce wa amma al-aktharuna amma yawancin malamai sun saba masa fa yaquluna su cewa suke yi huwa ta'atul lillahi ai wannan tafiyar da zaka yi da'a ce ga ubangiji tunda Allah ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ka iya shan abin nan ka iya nikar gari ka je ka ziyarci masallaci na nesa ko masallaci na Madina ya zama da'a kenan ka je duk da bai zama wajibi ba wa qad thabata fi sahih al-bukhari kuma hadisi ya tabbata a bukhari an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nazara an yuti Allah falyuti'hu wanda duk yayi bakanci na zai yi wa Allah da'a to yayi masa da'a to tunda wannan da'a ce kaga kenan wajibi ne akan sai yayi wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda kuma yayi bakacan zai saba wa Allah to kada kai kuskure ya cika wannan bakacan mutum da ya ce in Allah ya bani kuɗi na sha alwashin zan je Paris zan je Faransa in hole a can in yi wadaka a ci duniya a ci dala to in yi Allah ya bashi dala ɗin kada ya kuskure wannan ya tafi ya ziyarci masallaci mai alfarma na makka ko masallaci mai alfarma na madina daga nan ya ziyarci ma'aiki ya ziyarci sauran sahabbai wa amma safaru ila ziyarati quburil anbiya amma mutum yayi tattaki yayi bulaguro dan ziyarar kabarin annabawa wa salihina da salihai fala yajibu fala yajibu bin nazri inda ahadin minhum ba zai wajaba ba ta hanyar bakace a gurin wani daga cikin malamai yana hulaisa bi ta'a domin ba da'a bace fa kaifa yakunu man fa'ala hadha to yaya wanda zai yi wannan zai kasance ka wahidin min ashabihi kamar ɗaya daga cikin sahabbai haka zai yi ba wa hadha malikun kariha an yaqula ar-rajulu ga maliku nan Allah ya kara masa yarda ya karhanta mutum ya ce zurtu qabran nabi sallallahu alaihi wasallam yana nan cikin ashafa mun karanta a wancan satin maliku ya ce makaruhi ne ka ce na ziyarci kabarin manzo Allah wasu azamahu ya ce wannan abu ma ya girma wa qad qila wasu sun ce inna zalika ka karahiyati ziyaratul qubur ce kamar karhancin ziyarar kabari ne ya karhanta ziyara kamar karhancin ziyarar kabari a asali ziyarar kabari an karhanta ta annabi ya ce kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur ala fazuruha to na hana ku ziyarar kabari yanzu ku je ku ziyarta wato da an hana an hana daga baya aka bada umarni to wasu sai suka ce ai shi ma daga baya tayu ya ya hana ya ya ya bada dama kamar da farko ne ya hana shi ma daga baya ya bada dama wakila wasu suka ce a'a ya ya hana kuma ya hana ka ce zurtu kabran nabi li'an zaira afdalu min al-mazuri domin duk wanda ya je ziyara a shara'ance ba a al'adance ba ya fi wanda ya kai wa ziyara domin wanda aka kai wa ziyara shi zai girmama wanda ya kai masa ziyara ba wanda ya kai masa ziyara shi zai girmama an gane ku kenan wanda ya zo gidanka ziyara shi ya cancanci ka karrama dan a lokacin shi yake da ɗaukaka a kanka ka ba shi gurin zama mai kyau ka kawo masa abin da za ka kawo masa nan da ya ji cewa ka yi masa tarbe da lale lale to in ka ce ka ziyaratu shar'iyya yuqsadu biha assalamu alaihim ziyarar da shari'a ta yadda ita ce ziyarar da zaka je dan ka yi musu sallama wa du'a lahum ka yi musu addu'a amma kama yuqsadu salatu ala ahadin idza mata kamar yadda ake nufai wa mutum sallah idan ya mutu fa yusalla alaihi salatal janaza ai masa sallah ta janaiza fa hadhihi ziyaratu shar'iyya to kaga wannan ziyara ce ta shari'a ka je dan kai musu addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fita da sahabbansa zuwa kabari dan yi musu addu'a والثاني زيارة كما تبيو إتتي زيارة بدعة أن يزورها كزيارة المشركين sun ya ziyarci kaburbura kamar yadda mushrikai suke yi wa ahlul bid'a da bid'a li du'a'il mauta dan su roki su matattun ba dan su yi musu addu'a ba wa talabil hajati minhum su nemo su bukatu a wajen su aw aw li itiqadi anna du'a inda qabri ahdihim afdal ko su je ziyarar da kudirin cewa addu'a a wajen kaburburan su ta fi falala ta fi daraja min addu'a fil masajid wal biyut sama da addu'a a masallatai da gidan daji aw anna al-iqsama bihim ala Allah aw anna al-iqsama bihim ala Allah wa su'al wa su'alihi ko wa su'alahu na'am aw anna al-iqsama bihim ala Allah wa su'alahu subhanahu bihim amrun mashru' ko suna zuwa ziyarar domin suna ganin cewa rantsuwa ga Allah da su ka ce Allah na rantse da kabarin wannan da yake kwance kai min kaza kai min kaza ko a roƙi Allah Allah wannan na kwance cikin kabarin nan kai min kaza kai min kaza suna tsammanin wannan shari'a ta yadda da shi yaqtadi ijabata du'a'i yana hukunta amsa addu'a wannan yasa suke zuwa kabar wannan yasa suke zuwa ziyarar kabarin fa mithlu hadhihi ziyara bid'atun manhiyun anha to irin wannan ziyara ziyara ce ta bid'a da aka hana فإذا كان لفظ الزيارة مجملا فإذا لفظ الزيارة إن لفظين دنقلل يحتمل حقا وباطلا ينا دوكا معنا بكو ينا دوكا معنا ملكو عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه ya kamata a karkace masa zuwa ga lafazin da babu matsala cikinsa ka lafzin salami alaihi kamar lafazin sallama wato wannan ibnu tabiya na talili yace shine yake tsammani yasa maliku ya hada kalmar zuwa kabran da sallallahu alaihi wasallam dan kada ta dauki wata ma'anar ta bid'a walam yakul li ahadin an yahtaja ala malik ba wani wanda yake da iko ya zo yayi wa maliku hujja yace maliku bai isa ba ai muna da hujja bima ruya muna da hadisai da aka ruwaito fi ziyarati qabrihi na ziyarar kabarinsa au ziyarati ba'da mauti ko ziyarata bayan mutuwarsa malik ibnu taymiya ce ba wanda sai kafa wa malik hujja da waɗannan hadisai fa inna hadhihi kullaha ahadithu da'ifa domin dukkan waɗannan hadisai hadisai ne masu rauni bal ba ma haka ba mawdu'a na ƙarya ne la yuhtaju bi shay'in minha fi ahkami shari'ati ba a hujja da wani abu daga wannan hadisai cikin hukunce-hukuncen shari'a malam bai gama wannan bayani ba sai mu tsaya a nan mu kare shi zuwa sati na gaba insha Allah zai dora maganarsa tana da tsawo a dalilin haka ne yan bid'a suka yi masa ca suka ce ya hana ziyarar kabarin manzon Allah ga dai maganganun da yake yi yana hujja da maliku da sauran malamai na na musulunci da aka san su haka wanda zai karya tashi sai ya fara karya ta sauran waɗancan malamai din tukunna Allah ya mana jagora ya mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ban sani ba zan iya ansa tambaya don na ji na jiga ta sosai eh wai don Allah malam menene alakar aikin hajji da zuwa madina aikin hajji daban zuwa madina daban ana zuwa madina ne ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ziyarar kabarinsa da sauran kuma shuhada uhud da kuma ganin ta kanta madina din kaga tarihin gurin da inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu amma kana iya zuwa kai hajji baka je madina ba kuma hajji ka tayi duk da za ka samu irin yan bida da ake kwasa da malaman gargajiya a ce wai su za su je su wa mutane a bitar hajji sai ka samu mutum kawai maganar ziyarar kabari yake kaburburan nan fan an je kafa ai da wata ka ai da wata wallahi duk bukatar ka anan za ka biya ta wallahi mun ga wannan akwai wanda wata shekara na shiga motar alhazai za a kai mu arfa sai aka yi rashin sa'a ashe an haɗo mu da wannan irin wannan yan gargajiyar an ba shi kuma sufika mai ƙara wala tun daga mina har zuwa arfa ba abin da yake yi sai maganar waliyai maganar waye babu wani batu na cewa wannan guri in an je ga yadda za a yi ga yadda ake ga yadda ake abubuwan da suke rubuce a littattafan malamai na aikin hajji ko ɗaya ba kawai maganar waliyai har aka aka sauke mu wannan wannan ana cutar ba wallahi duk wanda ya sako wa mutane wannan sai Allah ya tambaye shi wallahi duk wanda za su biya a ɗauki kuɗin gwamnati a biya mu irin waɗannan ruɓa-ruɓan malamai su je su yi ta dulmiya jama'a su ki koya musu aikin hajji wallahi sai Allah ya tambaye su ba gara ka bar ma jahilin ya je ya jahilci ba sai ka kawo ne ya ƙara masa ingiza mai kan turuwa daman can mutum bai san abin ba kuma a kawo ne ya ƙara tura shi cikin wata barnar shi waccan ba a gyara masa ba sannan kuma ga wata barnar sabuwa ana ta ziga shi a kai kuma wallahi kaso tara cikin goma na waɗanda ake tura da haka saboda abu an maida shi alfarma sai a ce kowane ciyaman na local government ya kawo to kuma kowa in ya tashi sai ya ɗauko malamin sa da yake masa tsubu da duba da bugun ƙasa shi zai kawo to shi kuma da ya zo sai a bashi lasfika a bashi lasfika wani bai taba zuwa gurin ba don haka bai taba sanin bai ba aikin hajjin ba an haɗo shi da lasfika latte a wuya kuma a sa wani suna bin sa wai a duba a ga yana aikin ko ba yi to ba dole ya barna ba dole ya barna za akwai wani anan wani malami anan nan nan Kano ya zo wani littafi wai littafin aikin hajji ana raba ya je wata jiha aka buga shi na gan shi wallahi banda hadisan ƙarya din nan man zara ni man wallahi yanzu ni faqad jafani ba komai sai wannan tun daga bakin jirgi ana raba mutane shi kuma an danka masa kudin sa ya sa aljihu ya tafi ba abin da ya sha masa kai kuma na san mutumin jahili ne fitak ba abin da ya sani wallahi addini sai ya samo wasu littafai rubaku sai ya sa yara su ta kwafan masa dan wannan na tabbata rubutun da zai ma ba za a iya gani ba ba zai karanto bare a buga da tasirinta sai dai ba wasu amma dai ya ba wasu jahilai an buga wai wai ana raba ala wanda ya buga wannan zunubi zai dauka ba lada ba duk kwafi daya yana da kamashin zunubi a ciki sai a je kuma da littattafan da za su karantar da mutane aikin hajji tunda an kawo yan bid'a an dora su kuma ba sa san alheri da jama'a sai su dinga hanawa a raba musu kyauta fa za akwai fatawoyin aikin hajji na Sheikh Abdul Wahab aka tambayoyi ne masu ma'ana wanda duk yake aikin hajji zai san matsaloli ne da alhazai su kan yawan cin karo da su shine yasa aka tara masa tambayoyi aka rubuta abin nan ake wasu suke daukar nauyi ana buga ana zuwa ana wallahi koro masu rabawa aka dinga sai a ɗau kuma wancan na wancan ɗan bida da sai a diddanka musu a cusa musu a jaka akwai aikin hajji da umara da da shek ja'far aka rubuta shi ma lecture sai aka hada shi ma haka suka dinga yi ba saboda haka mu ba yadda suke kokarin dulmiyar da jama'a sai mun tashi tsaye mu kuma wajen mu ceto jama'a eh mu ba haka za mu yi tai da daɗi ba daɗi haka za a yi tai haka duniyar ta kafu tun kafuwar duniyar haka ake tun san da Allah ya sauko annabi kai tun daga halittar annabi adam aka tsoma shi aljanna aka fara kokowa tsakanin gaskiya da ƙarya har aka sauko annabi adam a ƙasa shedan aka dinga kokowa kuma haka za a yi tai har ranar ta ba ranar da za a gama mecece hujjar mutum ya yi kiran sallah kuma ya yi ikama sannan kuma ya yi limanci duk shi kadai don Allah a taimaka min da dalili kai da zaka hana shi kai zaka ka dalili domin asali ibada ce shi ma kuma mukallaf ne kuma zai iya yi ibada ce kiran sallah ibada ce ikama ibada ce in ka ce ba zai bai isa bai yi kai ya sauka hana shi shi yana ga yana ga kamar duk yayi ba bakiri yayi sama da fadi da ayyukan gaba daya ya dan dan rarraba mana wani ya kira sallah wani ya kama wani ya limanci akwai wani hadisi man azzana fa huwa yuqim ko al mu'azzinu amlaku lil iqama hadisi ne da'ifi bai inganta ba cewa wanda ya kira sallah shi zai iqama wannan ba ba daidai bane ba gaskiya bane saboda haka a iya samun wani ya kiran sallah ko wani ya kama za a kiran sallah kuma alwalar ta warware ya fita fa sai mu jira sai ya zo a yi kama mu lokacin sallah ai kawai ayi wannan yana cewa menene ma'anar wannan hadisi kuntu awwalal anbiya fil khalqi wa akhirahum fil ba'th wannan ba hadisi ne ba ingantacce irin hadisai ne ruba-ruba da za mu zo ta kansu a cikin wannan littafi insha Allah eh za su zo ba su da inganci malaman hadisi duk sun yi bayanin Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya yi mana gamdakatar wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi